أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ci gaba da karatunmu na littafin kashfi shubuhat na babban malami a shekul allamatu muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi inda malam yake cewa wa qad manna Allahu alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan li kulli shay na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة نعم ما ليس وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء حقيقة الله سبحانه وتعالى يا من بيوه ya mana kyauta da littafin shi wanda ya sanya shi mai fayyace bayanin dukkan komai baiwa da ubangiji ya yi mana irin ta alkur'ani da ya ba mu wannan littafi wanda yake hafili shamili wanda yake bayani a kan dukkan komai ko ka sani ko baka sani ba kulli shay wa hudan wa rahma kuma ƙur'ani ya zamanto shiriya a gare mu da rahma a gare mu wa bushra lil musulmi kuma abin yin albushiri ne ga waɗanda suke musulmai masu mika wuya ga Allah wanda yake musulmi zaga a ƙur'ani akwai tasliya kafirai sun addabe shi wato ainihin ƙalubalen rayuwa ana ta mai sharri sai ka ji alƙur'ani yana lallashin muminai in sun muku kaza ku yi haƙuri za ku samu aljanna إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون هذا أقول تسلية تو البشرين يا مسلمين معصومين قوية يا الله سيتي فلا يأتي صاحب باطل بحجة bayan da za a yi wanda yake kan ƙarya da shirme ya zo da wata hujja in mun san cewa laisa kullu dalilin ja a mu'tabira illa da dalilun lahu harzun min annabai kaka ruɗi da yace ai ina da hujja a hujja taka ta zama hujja illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlana face a cikin alqur'ani sai an samu abin da ke warware wannan shubuhar wannan ƙaryar tashi da ya kwalliyantar da ita da wata hujja to a cikin alkur'ani sai an samu abin da zai wanke maka duk wani rudani da zai sanya maka zai yaye maka duk wata shubuha da duk wata yana da duk wata sarkakiya da zai jefa ka a ciki da gurbatacciyar hujjar shi alkur'ani sai ya fito da kai cikin haske wa yubayyinu butlanaha ya bayyana cewa wannan hujjar tashi fa rusasshiya ce dahibatun inda rabbihim kama kala ta'ala wala ya'tunaka bi masalin bayan da za a yi su zo maka da wani misali wanda za su ɗauka wata hujja ce da za su ƙin imani da kai ko da za su sanya rudani cikin mabiyanka illa ji ina ka bil haqqi ba sai sai mun zo maka da gaskiya wato hujja ta gaskiya wa ahsana tafsira da kuma mafi kyawun bayani at tafsiru anan ma'anar shi at tafsir sai an fayyace abin filla filla ina fata an gane wannan aya ta biyo bayan faɗin Allah wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kaga sun kawo shubha to me yasa ba a saukar mai da qur'anin abin kula ba irin yadda aka saukar da injila da zabura da sauransu me yasa shi aka saukar mai shi daban-daban Allah sai ce kazalika linusabbita bihi fuadaka kaga tibyana din kenan kaga tabyinu batilihim wa ihqaq alhaq yace kazalika linusabbita bihi fuadaka kai ba komai yasa muka yi haka ba face dan mu tabbatar da zuciyarka akan shi waɗanda aka sauka musu da littafi a dunkule sun fi samun zallata da hafawa da rashin ihtimam da alqur'ani da ainihin littafin amma mu da aka saukan mana da shi kaɗan-kaɗan ya fi tabbata a cikin zukatanmu tun daga kan annabi mu da mabiyan shi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane sai kuma ya kaga wannan a wannan mas'ala kenan ya fayyace wannan shi ba kuma sai ya ce wa la ya'tunaka bi masali illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsir banda wannan ma duk wani misali da za su kawo duk wata shubuha da za su kawo to sai mun zo maka da bayani na gaskiya mafi kyawun tafsiri zai zo wanda zai fito da kai daga cikin duhun da suke kokarin sanya ka duk da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da hanyar da za su sanya mishi shubha ko shakku amma wai an tauna tsakuwa ne dan kasa dan aya ta ji tsoro qala ba'd al-mufassirin wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce hadhihi al-ayatu ammatun fi kulli hujjatin wannan aya ta game duk wata hujja ya'ti biha ahlul batili wanda waɗanda suke kan ƙarya za su zo da ita ila yawmil qiyamati hatta shin alqiyama duk wanda ya zo da wata shi wani shirman shi yana nema yayi mukawama da addini ko da sunna to zaka samu cikin ayar alqur'ani akwai ayar da zaka ainihin wato make shi da ita wannan gaskiyar ta rugurguza ƙaryar shi asirin shi ya bayyana na'am
قال رحمه الله وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكل ما احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل فأما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه وأولئك الذين سمى الله فاحذروهم
نعم كرنت مثال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو استدل بالشفاعة أنها حق أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفاعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير أن يغير معناه وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب جيد سليم ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نعم قال يتي وأنا أذكر لك أشياء barka ga in ambata maka wasu abubuwa bayan ya yi bayani a dungule don cewa duk abin da wato ainihin maɓannata za su zo da shi na shubuha sai ka samu a cikin alkur'ani mai girma akwai abin da zai ture waccan shubuhar tasu sai ce bari ka ga in kawo ma misalai mimma zakarallahu fi kitabi cikin ire-iren abubuwan da Allah ya ambata cikin littafin shi na alkur'ani jawaban li kulli mahtajja bihi al-mushrikuna fi zamanina alaina don ya zamanto amsa ce zamu bayar ga dukkan abubuwan da mushrikan zamanin mu suke kafa hujja akan mu da shi ce kun ce kaza to gashi a qur'ani gashi a hadisi gashi kaza sai yake cewa fa naqulu sai mu ce maka jawabu ahlil batili min tariqaini amsar da za a bawa mabannata ta fuska biyu ne dan da suka kasance mabannata kuma suka zo da wata hujja don su raya bannarsu su ainihin kawata ta zaka ba su amsa ta fuska biyu yace mujmalun wa mufassal akwai amsa dunkulalla wadda ma'ana za ta shafi duk wata shubuha sannan kuma da mufassal ma'ana duk wata shubuha da suka ayyana to akwai ayyananniyar hujja da zaka yi amfani da ita gurin ture wannan shubuhar tasu ina fata an gane sai ce ammal mujmalu amma wato amsar da take a dunkule fa huwa al-amru al-azim wal fa'i wal fa'idatul kabira nan bai kawo ta marbuta ba ko eh na'at ne dole yana cikin tawabi aka zai bi man'utin shi wal fa'idatul kabiratu liman aqalaha wannan al'amari ne mai girma kuma fa'ida ce babba da duk wanda ya fahimce ta wa zalika qauluhu ta'ala wannan ko wato amsa ita ce fadin Allah ta'ala wallazi anzala alaykal kitaba Allah shine wanda ya sauka maka da wannan littafi minhu ayatun muhkamatun a cikin shi akwai ayoyi waɗanda suke muhkamai ne wa ukharu mutashahunna ummul kitab waɗanda su ne asalin littafin asalin alkur'anin kenan wa ukharu mutashabihat akwai kuma wasu ayoyin na daban waɗanda suke mutashabihai al-ihkam والتشابه بالقرآن يأتي بمعنيين هناك إحكام كلي وتشابه كلي وهناك إحكام جزئي وتشابه جزئي idan aka kalli wata ma'ana dukkan alkur'ani ayoyin shi muhkamai ne idan aka kalli wata ma'anar daban dukkan alkur'ani ayoyin shi mutashabihai ne idan aka ɗauki ihkam da ma'anar itiqan al-itiqan kyautatawa da kuma ƙwarewa gurin iya bayani to duka ayoyin alkur'ani muhkamai ne anan za a ɗaura faɗin Allah subhanahu wa ta'ala farkon suratu hud ألف لام كتاب أنزلناه إليك ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير wani littafi ne wanda an kyautata ayoyin shi uhkimat ayatu yani utqinat utqinat unzilat bi hikmatin wa itqan an saukar da wa'annan ayoyin cikin hikima cikin kwarewa da ainihin kyautatawa ba ayar da za ta zo da za ta yi daidai da ta alqur'ani mai girma قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا kaga da wannan ma'anar duka ayoyin alkur'ani muhkamai ne idan ta ce mutashabihat da ma'anar ya tashabahu ba'duhu bi ba'din fil haqqi wal sidq wal hikma to sai zama duka ayoyin alkur'ani mutashabihai ne anan za a dora fadin Allah ta'ala wato ainihin kitabun anzalnahu ilaika cikin suratu az-zumar kitabun Allahu nazzala ahsana al-kitabi Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum kaga Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan kaga sifati li'umumihi ba sifati ta wani bangare ba mutashabihan ayoyin alqur'anin nan masu kama da junansu ne a gurin gaskiya yusaddiqu ba'daha ba'da yusaddiqu ba'daha ba'da وتتشابه ببعضها في الحكمة والفصاحة والإتقان والحق آية da kake karanta zai ga tana kama da ƴar uwarta a gurin tabbatar da wata gaskiya da kore ƙarya da kuma tabbatar da ainihin wato abin da yake shine daidai da kore abin da yake sabanin haka to da wannan ma'anar duka ayoyin alkur'ani mutashabihai ne kaga wannan al-ihkam wa tashabuh al-kulli kenan sannan akwai al-ihkam wa tashabuh al-juz'iyyai ne shine al-ihkam da ma'anar hukunci wanda yake a fili da tashabuh ma'anar hukunci wanda yake a boye hukunci wanda yake a fili wanda ainihin wannan shi ake kira nas as-sarih ba mu'awwal ba wanda daga jin ayan nan zaka fahimci abin da ake umarninka da shi in bangaren ahkam ne domin at-tashabu wal ihkam ya'ti fil akhbar wa fi at-talabat a cikin labarai akwai labarin da za a baka ka fahimce shi ɗari bisa ɗari akwai labarin da ba kowa zai iya fahimtar shi ba ko kuma a ce ba wanda ya fahimce shi bisa sabanin malamai to shi kuma wannan ayoyin nan na cikin suratu ali imran su suke bayani akan al-ihkam da at-tashabuh al-juz'iyyayn domin cewar shi minhu ayatun kaga min at-tabi'idiyya ce daga cikin ayoyin alqur'anin nan akwai wasu ayoyi waɗanda suke muhkamatun a fili suke hunna ummul kitab sune asalin littafi asalin littafi da ma'anar dukkan ashara'i a samawi kowace al'umma daga cikin al'umman annabawa suna kan wannan hukunce-hukunce a bangaren usul da furo kamar arkanul iman da arkanul islam da masail aqadiyya babu wani sabani a cikin su babu wani humudi a ciki tsakanin dukkan milal dukkan ainihin al'umman waɗanda suka kasance musulmai mabiya annabawan da Allah ya aiko kowane littafi a taura injila zabura alqur'ani duka suna kira zuwa ga wa'annan ahkam din ina fata an gane sai ce wa ukharu mutashabihat akwai kuma wasu ayoyi waɗanda suke mutashabihai ne mutashabihai da ma'ana ɗayan biyu daga cikin malamai suka bata ko dai ya zamanto babu wanda ya fahimce su ana so kai imani da su ne a yanda suke والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ko kuma wato ainihin mutashabihai ne nassi ne mu'awwal ya'ani a zahirin shi ma'anar shi ba za ta fito ba sai an hada shi da wani hukunci sai an hada shi da wani nassi din wannan ayar ba za ta fassara kanta ba sai an haɗa ta da wata wannan hadisin ba zai fassara kanshi ba sai an haɗa shi da wani wanda anan ne da daman usuliyuna suka tafi akai cewa alkur'ani mai girma dukkan shi an nemi mu mu fahimce shi mai aiki da shi sai dai akwai abin da wato ainihin ayar da lafazinta kawai za a fahimce ta amma akwai ayar da sai masu ilimi mai zurfi za su iya gano fahwa ɗinta ta hanyar haɗa ta da wasu ayoyin wannan ko sabani ya samo asali daga wannan wawun din tawar rasikhuna fil ilmi shin wawun ce atafiyya ko isti'nafiyya domin ya ce fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al fitna wa ibtigha'a ta'wili sai ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san ma'anarsa sai Allah to warasikhuna fil ilmi suka ce ta'atafi ce hakan nan wanda suka kafu a cikin ilimi su ma sun sani da sanin da Allah ta'ala ya ba su kamar yadda ibnu abbasin ya ce ana minar rasikhina fil ilm ya ce shi yana cikin waɗanda Allah ya sanar da su hatta mutashabihat na cikin alqur'ani mai girma wasu malaman suka ce wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah nan magana ta tsaya warasikhuna fil ilmi sabuwan saban zance ne warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi su mutashabihat din kullum min indi rabbina almuhkam wal mutashabih ina fata an gane to saboda haka sai ya ce wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun waɗanda suka kasance akwai wata karkata a cikin zukatansu wanda wannan in ka ji salaf sun ce ahlu zayghi suna nufin yan bid'a wanda ya kasance mubtadi'i wanda ya kasance akwai wani ciwo a cikin zuciyar shi fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai ya dinga bin abin da ma'anar shi bata fito fili ba daga cikin ayoyin alkur'anin nan sai ya ɗauki zahirin kawai ya aiki da shi alhalin ba aiki da zahirin shi shi ibtigha alfitna daga kasud din shi shine zai hukunta shi in mutum gajarta fahimta ne da rashin ganewa ya sa yi wannan tawilin ba za ka kama shi da laifi ba ijtihada fa akhta shi ko wannan ibtigha alfitna abin da ya jefa shi cikin matsala kenan san zuciyar shi ce dama yayi mabiyayya dan neman fitina wa ibtigha'a ta'wilihi kuma dan neman bankara shi sai zama ta'wil anan ba wancan ta'wil na wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba ta'wil na zuwa da ma'ana biyu da ma'anar tafsir da ma'anar tahrif idan ka ji ahlus sunna sun ce muna yin imani da sifatullahi subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya siffanta kanshi da su min ghairi ta'wilin ba tare da tawili ba to tawili a gurin ma'anar shi tahrif shine tahrifu sifati an zahiriha ila ma'anin eh taqsiduha ahlul bid'ah amma ta'wil yana zuwa da ma'ana ne na at-tafsir to nan wabtigha'a ta'wili suna neman su bankarar da wannan nassin hatta yattafiqa ma'a ahwa'ihim kenan wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san cikakkiyar ma'anarsu sai Allah subhanahu wataala wannan mun yi bayani akai قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه إذا كوكا وطن دا سكي بن أبن دا يكبا أفيلي با دا جتكن آيون القرآن نن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وأن سوني وان دا الله يأنبتا سكن القرآن كركشن وطن آية كينا فاحذروهم كتيا يسو دي سنة متفق عليه حديثنا أنا عائشة أنا تكن بخاري دا مسلم fahzaruhum ku kiyaye su yani ihzaru shakhsiyatihim ku kiyaye su su a karan karan kansu yani la la yuhasabu la yusahibun ba za a yi abota da su ba ina fata an gane sannan tahziru qawlihim ihzar fahzaruhum yani fahzaru qawlahum wa ahwa'ahum ku kiyaye maganganun su da san zuciyarsu kenan la la yuttaba'un ba a bin su ba a musu biyayya misalu zalika misalin wannan ma'ana aya ce mujmala ko da aka kawo kan raddi akan duk wani dan bid'a akan wato bid'a shi sai ce idza qala laka ba'dul mushrikina in wani mushriki ya ce maka ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ina nema mi ya kare waliyansu na ƙarya wanda su sun samu wilaya ne ba da shaidar Allah ko sifar da Allah ya bada ba ana samun wilaya ta shaida Allah ya yabo wani bawa sai a ce wannan waliyin Allah ne ya kamar Luqmanul Hakim sai a ce waliyi ne saboda Allah ne ya yabe shi laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah khadur a ce waliyin Allah ne ga wanda suka tafi akan ba annabi bane duk da zance mafi gaskiya annabi ne shiraji sun zance kenan Allah ne ya yabe shi hakan nan da yawa daga cikin bayin Allah da ya bada labarin su a cikin alqur'ani mu'minu ali fir'aun Allah ta'ala ya ce yaktumu imanahu ataqtulun Allah ya siffanta shi da imani wanda imani ɗaya daga cikin sifofin wilaya ko kuma da sifa ya siffantu da sifar da Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu bi ayati alladhina amanu wa kanu yattaqun kaga al-iman wa ittaqa'illah al-iman wa taqwa sune sifofi na wilaya wanda ya siffantu da su ya zama waliyin Allah to su ba da wannan bane suke gano waliyansu da wasu harbakat da khuza'balat kai hatta da shirkiyat ma wanda zai zo ya wasa kanshi ya wasa kanshi ya kai matsayin shi matsayin Allah kuma sai a zo a ce waliyi daga wannan waliyu shaytani ne tunda dama shaytanu suna da waliyansu to saboda haka idan ya zo ya kawo maka wannan ayar yana nema ya kare wilayarsu kaga ya kawo inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi qarasa ba shinshinatun nasma'uha min akhdar ai da sai ya karasa ta alladhina amanu wa kanu yattaquna sai akallu waliyan hal kanu mu'minina haqqan wa hal kanu muttaqin sai a basu hukunci to sai ya tsaya iyana aw istadalla bi shafa'ati annaha haqqun ko yayi hujja da ceto cewa ai gaskiya ce ai akwai ceto a cikin alqur'ani a ganin kila yake kawo ayar ma tunda duk ayoyin ceto waɗanda suna muqayyadat ne duka ayoyin ceto a qur'ani muqayyadat ne da almanfiya din da almusbata da musamman musbata gurin ne dama za su dan makale to duka inda kaga ceto musbati sai an kawo istithna'i wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda to kaga su babu zancen izini tunda akwai waliyin da zai zo ya ta kwashe mutane ma Allah bai sani ba ta kwasa su yana kai su aljanna ta kwasa su yana kai su aljanna a wannan wilayar ta karya sharaɗinta kuma ceton kai afon ya karya sharaɗin shi to sai yazo yace maka ai ceto gaskiya ne aw annal anbiya lahum jahun inda Allah ai annabawa suna da matsayi a gurin Allah kaga wannan magana ce wadda take gaskiya ce amma shi wato ahlu zaighi in sun faɗe ta kalimatu haqqin ne yuradu biha al-batil gaskiya suka faɗa amma da mummunan nufi annabawa suna da matsayi kenan su a gurin su a kamar a ce annabi ya san gaibu ba gaibun da bai sani ba annabi ba mutum ba ne kaga su a gurinsu wannan jahu ne na annabawa wanda ko shi jahin annabawa muƙayyad ne da matsayin da Allah ta'ala ya aje su su suna ganin za a iya sarrafa wasu ɓangarori na bauta ɓangaren istighasat da isti'anat zuwa ga annabawa shi ko Allah ya kore duk wani nau'i na bauta a jingina shi zuwa ga النبوة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم muslimun kuma su annabawan da kansu sun yi hani akan wuce gona da iri da tsakalkalewa a kansu la tatruni kama atratin nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu to kaga magana ce wadda take buƙatar tafsiri amma sai su sake ta haka أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله ko ya ambaci wata magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana nema ya kafa hujja akan wata banna da yake kanta wa anta la tafhamu ma'na al-kalam alladhi dhakarahu kai kuma baka fahimci maganar da ya kawo ba wala'alla ilimin ka bai kai ba ko kuma karen da wasu shurrah suke cewa baka fahimci maganar da ya kawo karkashin aya da hadisi irin fahimtar shi ba sai fahimtar ka tana nan akan manatu na shari'a shi kuma fahimtar shi akan hawar shi ne da bid'a shi ina fata an gane to baka fahimci wannan ma'anar ba to fajawibuhu bi qawlika inna Allah dhakara fi kitabihi anna alladhina fi qulubihim zayghun yatrukuna al-muhkama wa yattabi'una al-mutashabih suka ce ka bashi amsa da cewa ai Allah ya ambata a Qur'ani cewa waɗanda suke da karkata a zukatansu suna barin wato ya turukun al-muhkam suna barin mas'ala ko ayar da take hukuncin ta karara a fili sai su dinga bibiyan waɗanda hukuncin su ba a fili yake ba kamar ka nuna mishi yana cikin wa'annan mutanen وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه, وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله kuma ka ce mushi abin da na ambata maka na cewa ai Allah ya ambaci mushrikai a cikin alkur'ani mai girma cewa sun tabbatar da rububiyar Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim wa annahu kufruhum kuma lallai annahu ha'un damiru sha'an yanda lamarin yake kufruhum bi ta'alluqihim 'ala al-mala'ika kafircin su ya samu asali ne saboda sun kankame mala'iku kankamewa ta ibada walambiya sun kankame annabawa da bauta wal auliya da wasu waliyai ma'a kaulihim duk da facewa suke ha'una shufa'auna inda Allah ba wai bauta musu suke ba so suke waɗannan su ne waɗanda za su cece mu a gurin Allah kuma Allah ya ce kafirai ne kenan kai ma an ka rike wani ka ce zai cece ka a gurin Allah sai a kalli da wani nufi ka rike shi irin nufin wa'incan ainihin mushrikan ne to ba wani abu da zai canza ko da kai sunanka sunan musulmai ne ina fata an gane haza amrun muhkamu to wannan al'amari ne wanda yake a fili a fili yake wa'annan kafirai ne saboda suna wato ainihin roƙon wasu a matsayin shufa'a ba tare da izinin Allah ba to kai ma an kai haka kenan hukuncin ɗaya ne babu wani tashabuh a ciki bayyinun fili yake la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'anahu ba wanda zai iya canza ma'anar shi wa ma zakarta huli amma kai abin da ka ambata mini ayyuhal mushriku ya kai mushriki min alqur sai dai gurin tattaunawa wala Allah sai an dinga saka irin wa'annan kalmomin ko min alqur'ani na ayoyin alqur'ani aw kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'anahu ko maganganun annabi sallallahu wanda ban san ma'anarsu ba ko ban fahimce su irin fahimtar ka ba walakin aqta'u anna kalam Allah la yatanaqab sai dai na sakankance na yanke cewa maganar Allah babu cin karo a cikinta wa anna kalaman nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama la yukhalifu kalaman Allah azza wa jalla kuma lalle maganar manzo sallallahu alaihi wa sallama ba ta sabawa da maganar Allah azza wa jalla wa hadha jawabun jayyidun sadid wannan amsa ce mai kyau kuma da take ta daidai haka sai ka bashi amsa da cewa alal akalli al'amarin shi akwai shubuha a ciki sai kuma naka a fili yake to idan kai ka rike mai shubuha ka zama cikin waɗanda ne Allah ya ce ya tabi'una ma tashabaha min fi alladhina fi qulubihim zayghun amma in na rike wanda yake muhkam fa bana cikin su kenan to yanzu me ya kamata mu rike muhkam din mutashabi mu bamma ma abuta ilimi alal aqalli ina fata an gane wannan sai ce walakin la yafahamu sai dai wannan ilimin ba kowa ke gane shi ba illa man waffaqahu Allah ta'ala sai wanda Allah ta'ala ya datar da shi Allah ka datar da mu فلا تستهن به كركي سكتي دشي فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا ba kowa ake ganar da shi hakan ba ake cusa mishi hakan ba sai waɗanda suke masu haƙuri wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba wanda ake datarwa da hakan sai waɗanda suka kasance ma'abota rabo mai girma ne ja'alana Allahu min ahli al